أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله منذ كراتنا وتفسير القرآن أجشونا لنا واتو alhamis kenan muna 22 ga watan ramadana a shekarar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1444 inda yau insha Allah za mu tashi a cikin wannan sura suratul tawbah wanda yake ce suratul bara'a za mu tashi kamar da aka sani jiya mun kwana a ƙarshen amfani ko? yau kuma za mu tashi suratul tauba
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيهوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وعذاب من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير مؤجي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يغيروا عليكم أهدا فأتموا إليهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم inna Allah yuhibbul muttaqin to ubangiji tabaraka ta'ala yace bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtu min al-mushrikeen wato wannan sura kamar da kuka sani an saukar da ita a shekara ta tara da hijira shekarar ta buka kenan shekarar da wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da sayyidina Abubakar ya fita aikin haji tare da musulmi saboda yayi nufin fita inda an yi fatu mata ta a shekara ta takwas tunda an bude maka yanzu ba ta hannun ba ta hannun su su maguzawan to saboda haka manzo Allah ya nufin ya fita ya aikin haji sai aka ce masa to ya rasulullah shi dai akwai taron mushrikai da suke zuwa aikin hajjin nan wanda ka sani ga irin halin da suke a nan da suke da suke kewaye aikin Allah to sai kyamaci ya fita da kansa cikin aikin hajjin Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce tare da dandigan mushrikai tunda ba a ce a hana su zuwa ba Allah bai ce a hana su zuwa ba to saboda haka sai da fita ba sai shugabantar da sayyidina Abubakar shine amirul hajji shi wannan yana daga cikin dalilai na tabbatar khilafa sayyidina Abubakar yawa to saboda haka nan da ya gaba ai ya tafi da wannan sura da aka saukar ita ce sura bara'a ya karanta cewar daga bana maganar mushrikai su zo aikin hajji ta kare kuma duk wani alƙawura da aka yi da su da manzo Allah ya da su yanzu alƙawarin to an masa iyaka daga nan babu sauran alƙawari da abubuwa ne da tura ta kunta aka tura shi shi sai na abubakar ya je sanar me ya tafiya ba ta wuce kamar daga nan zuwa irin kwanar ɗan gora ba mun saba inda wani abu ko kuma sai kuma wani lamarin na Allah ya ce aga shi wanda ya dace da wannan saƙon sai wani wanda yake ainihin na jikin annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da dangane na Allah ainihin na Allah an gani saboda haka ba abubakar ne zai sanar da wannan sakon ba wato ali ibn abi talib karramallahu wajhahu shine zai shine daidai da isar da wannan sakon wato a madadin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka nan sai ya ya fita ya ruku da abubakar to jin wannan shi kuma abubakar su duba hankalin sai ta shi to ko wani lamarin ne kuma ya sauka daga Allah a kaina ko na faɗa cikin wani garin saboda haka bai zarce ba sai dawo madina saboda haka sai da manzo Allah ya masa babu wani abu kawai kowane abu da wanda ya dace da shi wannan sura babu wanda ya kamata ya kai sakon sa sai rajulun min ahli sai na sai dan cikin gida sai cikin daki shi ne abibul abi dalib saboda haka ya tafi shi kai kuma kana nan kai ne shugaban aikin hajji kai za ka jagorancin musulmi a cikin aikin hajji to shi kenan shi ita ka sani lam tukutab fi halbas malaku ba a rubuta bismillah a farkon ta ba ko saboda sahabbai suna sabani a tsakanin su shin da bara'a da amfani su ne guda biyu daban-daban ko ko take ne saboda kusan maudu'in su da abin da yake cikin wato abu ɗaya ne kawai kamar zarce saboda haka suna sabani akan sura biyu ce ko ɗaya ce ko ku a'a dama aslan bata sauka da bismillah ba saboda haka manzala bai kar bisan da ya tashi kanta ta bai karanta musu da bismillah ba ko ku a sun yi musayara aka da irin al'adar larabawa idan za a rubuta wasiƙa ta wurin ne alƙawarin cewa alƙawarin ku mun watsar da shi ba shi ba sa yin bismillah sai ku ai tashi hankali ne an gane da dalilai da yawa da su malaman suke ganin shine dalilin rashin bismillah na amma ala ayyi halin abu ne da aka shar'anta shi haka shi ne kuma sunna ta kira'a idan ka zo kan wannan sura kan ka shi da hanyar an gane ba a yin bismillah rahman rahim ana kawai bara'a ya sa ma duk da da kulli yana alimin bara'atu ko ko ba haka ba da ƙarshen fari alimin bara'atun min Allah wa rasulih sai ka zarce kawai kamar abu ɗaya ne to shine ubangiji tabaraka ta'ala ko yake cewa bara'atu minallahi wannan sura da ta zo muku to karkadewa ne watsarwa ne daga Allah da manzan Allah sun watsar da sun watsa ila ilin da jina a hatinin da mashirki na zuwa ga waɗanda kuka ƙwalla alkawari ya suna amana tsakaninku da mashirkai to sun watsar musu da wannan alkawarin yanzu kuɓuta da gare shi ga baki ɗaya su sani cewar Allah yanzu ya wannan igiya shi alƙawari kamar igiya ce ka rike na rike to Allah ya tafi nasa manzo Allah ya tafi nasa bangaren saboda haka ku sani a gurin sa amanar da ya ba ku alƙawarin yanzu babu shi ya tashi daga aiki duk inda wani wanda ake masa ake ake cikin wani sulhi da shi ko na amana ko na alƙawari ko na ba faɗa ba abin nan to yanzu wannan sura ta rusa ga muku ne wannan abin ya tashi yawa hujjar Allah ta riga ta bayyana karara saboda haka yanzu ko mutum ya musulunta ko in ba zai musulunta ba ya koma karkashin mu mu ba shi kariya ko kuma ta kuji ya tsere gunji a tsakanin mu shi ne kawai magana an gane bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladina ahadtum min al-mushrikeen shi dai Allah duk inda yace shi sai ya ce annabi min Allah wa rasuli kaga jami'i ɗaya ne wannan bara'atun min Allah wa rasuli jami'i ɗaya ne ba jami'i biyu bane jami'i ɗaya ne sannan sai ce ilal ladina ahadtum zuwa ga waɗanda ku kulla alƙawari da suna amana yau manzo Allah shi ma ahadtum wannan lamirin har yau yana cikin nan kuma ka gani dan shi ne jagoran kulla alƙawari shi ne jagoran kulla amana saboda haka ahattum wannan dalilin wanda kuka kulla alƙawari da su to yanzu Allahu wa rasuluhu ya saki nasa bangaren baya an gane saboda haka yana can yana kuma nan to haka annabi yake rasulun minallahi rasulun kuma min anfusikum shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane yawa daga wanda kuka muku alƙawarin daga mushrikai ahadan mudalakan in dai alƙawarin ba a yi masa lokaci ba kun yi alƙawarin zaman lafiya da su to an tashi wannan alƙawarin babu shi yanzu au duna arba'ati ashurun ko kuma a alƙawarin da kuka da su na zaman lafiya bai kai wata hudu ba alƙawarin iri ji kenan ko dai buɗaɗɗen alƙawari wanda bai da lokaci to an tashi shi ko ku a'a alkawarin da aka yi shi aka ce wata biyu ko uku ko bai kai dai hudu ba to to to to shi ma ana gaya muku wannan alkawarin to da su ake zance da wanda suke mutulakan ba lokaci da wanda suke alkawarin su na kamun wata hudu ne zai cika au fauqaha ko kuma sama da wata hudu ko sama da wata hudun amma gashi nan za a yi bayanin sa na sama da wata hudun wa nafsul ahadi shi haka ne ko yawa wa naqdul ahadi wa naqdul ahadi warware alƙawarin bima yuzkaru yana cikin abin da za a ambata fi qaulihi tabaraka wa ta'ala cikin fadin Allah fasihu yanzu kuna iya yawon ku ku yawata cikin aminci ayyuhal mushrikun ya kuka suratul ardi a cikin kasar jaziratul ardi da baki ɗaya amma arba'ata ashhurin iya wata hudu kawai daga nan ku san ba ku da amana kuma duk inda muka gamu da ku to kawai abokan gaba ne yawwa amma an ba ku nan da wata hudu daga shawwal da aka fito zulqa'ada zulhijja muharram magana ta kare أربعة أولها شوال بدليل ما سيأتي ولا أمانة لكم بعدها باب زنسان أمانة غيركم بعدها وأعلموكم سن أنكم غير موجز الله بذاكم غير الله أي فائتي أذابه بذاكم إذن وأذاب السماء وأن لكم فائتي أذابه كأن يزم إضافة كوبا ما تسئل وأذاب السماء وأن الله مخزن الكافرين كما أبنك توزر سد كافرين وأن سورة تازوني من سبودا kafirai sun dinga an dinga yin alƙawura da su suna kawo mururewa daga sun samu dama Allah Allah ce ka faɗo kan musulmi daga sun samu dama Allah Allah ce ka faɗo kan musulmi to ji Allah komai nasa da hikima ko ya haƙuri haka da su amma yanzu kun yi ƙarfi kuna da ƙarfin da mutum ba zai iya afka muku ba kuma kowa a jizai su a rabi za ku iya sayarsa da saboda haka ba zancen maganar amana da kuke ta ciki mana amana kare alkawarin mu yau mun yi amana da wa'ancan su zai saɗa wancan su yanzu ga baki ɗaya alkawarin amurwa da suka ba ɗaya babu ku san wannan wa'annan la mu kuzul kafir ne kenan mu zulluhum mai tuzar ta kafirai ne kaskantar da su fil duniya a nan duniya bil da kisa wal ukura zai tuzar ta su a lahira bin nari da wuta kuma wa azalun sanarwa min Allah ya tabbata daga Allah wa rasuli da ma'aikinsa ila nasi zuwa ga dukkan mutane yawan haji da kamari ranar babban aikin haji shine ranar layyake na ana ce masa alhaji yawmul hajji akbar saboda yawancin ayyukan aikin haji a cikin wannan ranar su to a wannan ranar aka umarci sayyidina ali ya tashi ya yaya ta wannan surar sako daga annabi an lallaha cewa ubangiji ta baraka wata ala bari ummin mushriki ne ya kubutar da kansa da minan mushriki ne daga alkawarin mushrikai wa rasulahu hakan nan manzon wa rasuluhu kai wa rasuluhu yawa annallaha bari'un minal mushrikin wa rasulahu babu qira'a haka ne awar sulu wa rasulu wato abin da yake jana lafazin ismul jalala Allah eh to ba su duk an ko ba su yada bi akan ismul jalala yau ga baki eh wa rasuluhu kamar istina fi sabon mubtada ne kenan wa rasuluhu bari'un yawa Allah ya kubuta ya kubuta daga alkawari ko amana ta mushrikai hakan nan manzon sama ya kubuta daga wato alƙawari ko amana ta mushrikai wa kad ba asan nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki dan uwansa shine sayyidina ali min sanati a wannan shekara ko wa hiya sanatu tis'in shine shekara ta tara fa azzana yawman nahari yayin shela a ranar layya biminan amina bi hadhihi al-ayati da wa'annan ayoyi kusan ba amana yanzu ba magana alƙawari wa an la ya hujja ba da al'amin mushrikun sannan kada wani mutum da yake sujada ga gunki ya sake zuwa aikin haji daga bana an hana an gane wala ya dubu bil baiti uyanan kada wani ya sake zuwa nan huntu ba ta fafi a jikin sa yake zai dawa biya ka ba an hana rawahu imam al-bukhari wannan hadisi imam bukhari ya rawaye shi fa in tubtum idan kuka tuba min al-kufr da kafirci fa huwa khairul lakum ya ci muku ku duba ku ga musulunci ya dacin idan ba ku gane shi ba ku fahimci shi ba to yanzu ya bayyana gare ku shiriya ne in kuka gibi to ba ku zantan kuma sauran amana ga kafe wa in tawallaitum anil imani in kuka bada baya ga barin imani fa alamun ku san annakum ghayru mu'jizin haka ne ba za ku iya gagarar Allah ba wa bashir ay ahadir ka ba da labari ya ce ahadir domin ba bishara ga kafiri eh ka ba da labari ga wanda suka kafirce bi azabin alimin da azaba mai radadi wa huwa al-qatl shine kisa wal asr aliba sai su zama bayi fi duniya a nan duniya wannan sannan ka ba su ka musu albishir da wuta fil akhirati al-ahira illa alladhina ahatu min mushrikin wa'anda ba su shiga cikin wannan alƙawari ba sai wanda kai alƙawari da su daga mushrikai kuma lam yanqusukum shay'an ba su tauye muku komai daga cikin sharuɗan da kuka tsara na alƙawari da su ba min shuru'il ahadi kenan wa lam yuzahiru alaikum ahadan ba su taimaki wani makiyin ku akan ku ba to wannan fa mu ilaihim ahadahum ila muddati ne ku cika musu alƙawarin su har zuwa muddar da kuka yi da su yanzu kamar banu da raka a wannan lokacin suna cikin ahadi da manzo Allah na tsawon wata tara to da su su har bayan fitar muharram suna nan cikin ahadi tunda ayi kuma ba su kyau komai ba ganu damra ya gani shine ila mudatti mullati ahadtum alaiha doka alƙawari a kanta inna la yuhibbul muttaqin Allah yana son mutane masu tsoron sa da itimamul uhudi ta wajen cikawa da suke da alƙawari don tsoron sabawa Allah فإذا انسلخ الأشهر الهرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم الله تبارك وتعالى يكفي فإذا سلك الأشهر الحرم إذا وصلنا ما سأل فرما سكفتا شيني محرم يفتكينا وهي آخر مدة التأجيل شيني كرشان مدة أجل دا أكا سامد تو دغنانكم أكتل المشركين حيث وجدتموهم duk inda kuka fito na fito da ku ta kisan kafarai kawai duk inda kuka gama da su ku ta kisan su fi wullin aurenin ko a cikin wulli ne a wajen makka kenan ko a cikin haramin ne Allah ya halatta muku duk wanda yake kafiri abokin gaban ku duk inda kuka gama da shi tsakanin ku da shi kisa har sai tukunna an fitina ta kwanta yawwa an samu nutsuwa za a ba Allah ba tsoron kowa a jirgin sannan za ku aje makamin ku an gane wa khuduhum ku kama su bil asr da riba cewa wa hasruhum in ba ku kama su ba suna zarwan su ku da ku tsare su ku yi musu takunkumin sun kiladi a cikin wato abin nan benayensu wani husuni da ganowoyinsu hatta ya tsaro ilal katil awal islami har sai kun bukatar da su sun takura dole ko a kashe su ko su musulunta wa qa'udu lahum kullu martad sannan wato ku dakance su ku dakance su ku jirace su kullu martadin a dukkan madakata kan ku ba su sake su dinga yawo a ƙasashe mugaye an gane duk inda ku san hanyar kaiwa da komowa ce ku je ku irsaji a gurin ku dako a gurin aje dakaru sojoji a gurin su gani duk kaiwa da komowar kafirai inda suke wa'annan miyagu to ku dakanta a gurin ku dakon waka udulahum kullu mansab eh ku dinga dakonsu a dukkan madakata duk inda ake ganin wajen inda za su iya kaiwa da kuma ne da hanyoyinsu to a je gurin a aji dakaru a gurin ɗariƙan kenan ɗariƙin kenan ya sudu kuna ta farkin da za su haɗu cikinsa wani su ba kulla an da sabanci kulla ɗin nan ala nazi'il hafidi a bisa da waka odulahun kaman fi kulle masadin a cikin dukkan mutum da aka cire fi ɗin ta aka nasabanci shi aka ce kulla masadin fa in tabu min al-kufr in suka tuba da kafircin su wa qamu salata wa atu zakata suka tsaya da sallah suka bada zakka to fa khallu sabilahum wannan shikenan sai ku fita hanyar su kuma ku kyale su ci gaba da harkokin su to ai sun zama irin sun zama ɗaya da su shi yasa ana yaƙi akan kafircin su yaƙi imani ana yaƙi mutum saboda yaƙi sallah ana yaƙi mutum saboda yaƙi bada zakka ya ɗauki makami a kansa amma ba ruwan ka yake ba ya azumi to ka sani ya azumi ya san mulki Allah ya ce azumi na wani wannan ba ruwanka to ma ce ma yana in yi kuma gida shi ke koshi ba sai ka ce wani aka ce na ga ban ganka a bishe ba ai ka ga ba za ka faɗa ko haka nan ba a yaƙi kan mutum da je aikin haji ba wannan fallahu hasibu wa man taraka alhaji ku ce ma Allah ya isa Allah ya ishe ka to amma sallah mutum ya ki a dauki mataki kansa zakka mutum ya ki bayarwa a dauki mataki kansa to shine magana fahadu sabilahum wa la tata'arradu lahum fakku bujira gare su inna allaha ghafurun ubangiji mai yawan yafiya ne ga bayan sarjimin mai jin kansu ga liman tabu ga wanda ya tuba
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون والله تبارك وتعالى في وإن عد من المشركين idan wani daga mushrikai marfu'un bi fi'lin yufassiruhu istijaraka wato ita in ta sharafi a ka'idar ta ba ta shiga cikin suna in da ka ganta fi'ili take shiga to sai ga ta shiga suna in ahadu to ba ahadu din ta shiga kansa ba kai ne baka gane ba akwai fi'ili mahazufi wanda kansa ta shiga wanda daga baya ubangiji ya fito maka da shi wa in ahadin min al-mushrikin istajaraka to kansa ta shiga ma'anar zancen in istajaraka ahadun min al-mushrikin idan wani daga cikin mushrikai ya nemi kariyarka ya nemi mafaka a gurinka mutanen ku duk sun yaɗu suna ta kisan Allah muke so ka bani kariya eh to jawo shi eh ka ba shi kariya amma a dinga al'amura na addini a gabansa a dinga karatun alkur'ani a gabansa a dinga zance na ilimi a gabansa ya ji kyawun addini ya ji tsarin shari'a ya ji kyakkyawan mu'amala ya ga shi ne burin da ake ba kashe sun ake so ai ba a hakika saboda haka in wani ya rabo yake wallahi duk inda muka kaga sai kashe mu sai mutanen ku suke sadaka ai mu ga yanzu kun ku suwa ke kashewa ba ku da kirki wasu sun jawo muku ko ka nemi wuri ka zauna eh to sai ku dinga zancen Allah a gaban sa kuna zancen manzo Allah kuna zancen shari'a da alqur'ani yana ganin mahasinul adabi da waye da sauransu ka gani saboda aka fa ajruhu ka bashi mafaka amminhu ka amintar da shi kenan hatta ya kuma kalamar lahi alqur'ana har sai ya ji qur'ani thumma ablighu ma manahu sannan kuma kai da kanka isar da shi ma amintarsa shigo mota musu bayan ka lallata shi da qur'ani ya ji bayanai da waye da sauran sai ka sa shi a mota kuma kai shi gidan garin ka bar shi a can ai mawdi a amnihi bigiran amincinsa huwa daru qaumin shine kasan mutanansa illan yumin idan bai ba da gaskiya ni kauya ba in ya mika waya aiki ne ya kubuta in ya ga abin da ake nema kenan ni yanzu rafi amrihi kai shi bai da shi gida dan ya nazari a cikin lamarinsa shi kan kansa zalikal mazkuru wannan abin da aka ambata bi annahu qaumun la ya'lamuna dan yawancin su suna inkari ne akan rashin sani ba su sani bane la ya'lamuna dinan layi an riga an mamaye su da farfaganda da ɓata ruwa da waye da sauran su duk an cika su da shirme bayan da addinin yake ba ai abin da yake faruwa ke ne yanzu har ka nan ta sufaye da ake ta shararta a cike da matsi a cike ta fitina a kan ta ake ta hannu wallahi tallahi ba san ta bane kawai shi ne magana almar'u aduwu ma jahila ko kuma a'a wanda isin bai santan bane shi in kare ko kuma wanda yake zakan ya santa alhalin da watakila ya buɗe littattafan su ya ga karanta abubuwa wahamin sa ya bashi abin da ba haka ake nufi duk shine abin da aka ga nan qawmun la ya'lamuna ba su sani bane fala budda lahum min sama'il qur'ani li ya'lamu dole ku ba su dama su ji alqur'ani domin su san shi kaifa la yakunu kaifa yakunu da ake yi rigima ta inyamurai ake ake ba su mafaka wannan yana ya yi mana ka ba su mafaka ka ba su mafaka a cikin kan addini a wurin su to كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ومن تبارك وتعالى كيف يكون أحد سيايا القول أمانة زي زمور المشركين كمشركين عند الله وعند رسوله أقول الله تقول من الله وهم كافرون بهما bayan sun kafircewa Allah sun kafircewa manzo Allah gadi nuna sun ci amanar Allah sun ci amanar manzo Allah sun murwa alƙawari illa allazina ahadtum sai ko wa'annan da kuka yi alƙawari da su inda masjidil harami wannan ba a zantar su wannan su ne quraishawa a ranar hudaybiya wanda kuka yi alƙawari da su wahum quraishu su ne quraishu almustasnawna min qabl wanda an toge su tuni an gane su dai ko dai ka ce lamarin sa ya riga ya cika su sun saba alkawarin kuma an yaƙe su an ci nasara a kan saboda haka wannan maganar ta ta riga ta tashi daga aiki ne sun saba alkawari manzo Allah ya yi alkawari da su akan kar su taimaki makiyansa shi ma ba zai taimaki nasu ba kuma duk wanda ya shiga cikin aminci da shi na daga kabilu kar su taba shi su ma duk wanda ya shiga cikin aminci da su na daga kabilu kar su taba shi banu kuza'a wanda yake ce musu aibatu rasulillahi wato burgamin annabi kenan to saboda haka sai suka shiga cikin amana da manzon Allah galibin suka yi imani su kuma banu bakarin suka shiga cikin amana da qurayshawa to sai fada ya hada bakar din da da kuza'a qurayshawa suka taimaki banu bakarin akan banu kuza'a suka ji suka fada suka musu kata kata babban su amru bin salamin ya tashi ya tafi madina ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yake da halin da suke ciki ayat manzo Allah bai daura mayafin sa ba jan sa kawai ya shi da la nusirka illa man ansurka eh in ban ce maka maka ba kada a taimake ni ba inda manzo Allah ya soma shirin fita fatuhu maka kenan maka ta warware alƙawari saboda haka ta halaka ai mata komai an gane to ka gani to wannan su sun saba alƙawari an riga an ci musu an gama da su gari ya zama ba nasu ba ka gani wannan fa mastaqamu lakum mutum duk wanda kuka yi alƙawari da shi in dai ya tabbata gare ku akan alƙawari a tsamo al'ahadi suka tsaya kan alƙawari wa lam yanqudu ba su warware alƙawarin ba fastaqimu lahum sai shi kenan wannan kuma ku tsaya gare su da alƙawarin su Allah fa ya cika cika biyu wa ma shafiyatun ما انت جائك فما استقاموا معنا ان استقاموا كذلك ان الله يحب المتقين الله ينا كم متاني ما تورنسا وقد استقام صلى الله عليه وسلم على عهدهم من ذلك كو يا تسيا akan alƙawarin su hatta na qadu har sai da suka warware alƙawarin bi anati bani bakaran ala kuza'ata suka taimaka bani bakaran akan banu kuza'a كيف كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce baban nan wato kaifa ta kaka alkawarin amana zai zamo gare su wa in ya zaharu alaikum alhalin dukkan da suka yi nasara a kanku ya zufa ruzukum ga alkawarin amma dukkan da suka ga wata dama a kanku la yarqubu ba sa kiyayar illan kusanci na zumunci da yake tsakaninku wala jimmatan ko wani alƙawarin da yake tsakanin ku watsi suke da shi to ya za a ce kuma zo kai wani iri za ka zo na a ma abin da aka ga dama kawai bali uzukum bari cutar da ku za su yi mastaɗa'u mutuƙar samun ikonsu wa jumlatu sharɗi halin jumla sharɗin nan alhalin in suka samu dama kanku ba sa saurara muku ba sa kiyayar wani ko zumunci ko wani ko wani alƙawari ka gani yuzurukum bi afwahihim suna kokarin gamsar da ku ne kawai da baki bi kalamihim alhasani da daddadan zancen su wa ta ba qulubuhum alwafa'a bi amma zukatan su sam ta ki cika wannan alƙawarin ba ta yadda da cika shi ba wa aktharuhum fasiqu yawa yawan su dukkan su fasikai naqidun alahd lil ahd ke ne shine shine fasikancin nasu masu warwarewa ne ga alƙawarin to nan muka musu abin an kada ta gaba to ishtarogo ishtaro bi ayatin lahi sun fanso samanan kalilan dan tamani kankani na duniya bi ayatin lahi da ayoyin Allah alqur'ani suka ba da imani suka ba da gaskiya suka ba da alƙawari suka watsi da shi suka karɓo wani ɗan abu na duniya ai taraku itba'aha sun ki bin ayoyin Allah da shahawati kawai saboda wato shahawati shahawatin su wal hawa saboda san zuciyar su fasaddu suka tsare an sabilihi suka tsare gabarin addinin Allah innahum su dinnan sa'a ma kanu ya'maluna wa abinda suke aiwatar da shi ya mugunta amaluhum haza wannan aiki ne sai ga ba da turara musu ba to sadaqallahu alazim yanzu za mu kwana akwai dan uwan mu da kuka sani an gani malam ibrahim